الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da shida ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun cike a ƙarshen sura ta arba'in da hudu wato suratul dukhan za mu tashi farkon sura ta arba'in da biyar suratul jafiya wannan sura kamar yadda aka ji ta ce sura ta arba'in da biyar in ka faro irge daga sama sannan kuma ana kiranta da suna suratul jafiya saboda kalmar da ta zo a cikin sura a aya ta ashirin da takwas da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wata ra kulla ummatin jafiya za ka ga kowace al'umma ta yi gurfani ta durkusa a gaban Allah maɗaukacin sai. To shi sa ake kiranta, amma akwai wanda suka ce ana kiranta da suna suratu shari'a. Sun marta an naka ala shari'atin min al'amri, fashe ha saboda an samu wannan kalma a ciki. Ga kowa wanda suka ce ana kiranta da suna suratu shari'a, amma sunan da ya fi inganci shine suratul jafiya. Sannan ta sauka ne a Makka kamar da muka ji cewa sura ce makkiya dama mun fada mafi yawanci duk wanda suka fara da huruful muqatta'a surorin da suka fara da kuraman baki dukan su yan maka ne banda surar bakara da ali imran sannan mun ji cewa makkiya ce amma a gurin abdullahi dan abbas da imamu qatada ibn da'ama as-sadusi yana ganin cewa aya ta sha hudu قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون وأن آية تشاهد آية مدنية akwai sana ayoyinta ayoyi ne talatin da bakwai a lissafin mutanen kufa amma a gurin mutanen makka da madina da sham da basra tana da ayoyi talatin da shida sannan ita ce sura ta sittin da hudu a jerin sauka ta sauka ne bayan suratul dukhan wato a jerin ce daga surar da muka gama sai ita sannan kuma kafin suratul ahqaf kai shi ma baka da wahalar rikewa domin a jerin suke kamar yadda muka yi surorin baya babban jigon ta shine tana magana akan matsalolin masu bin san zuciya masu biyo wa san zuciya cikin al'amura to surar gaba ɗaya za ta zargi san zuciya ne a ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya mana ya ba mu ikon aiki da abin da zamu ji bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نعم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين الله مدعوكين سركي باين بسم الله آمين الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ya san me ake nufi da wannan ma'anar ha da mim ma'ana ta biyu mai kyau shine cewa ana kalubalantar kafiran makka larabawa da suke bi ba musulmi bane su suke kalubalanta annabi alaihi salatu wasalam ana kalubalanta su da cewa tunda kun ce annabi alaihi salatu wasalam shi ya kirkiro alqur'ani ya kawo da kansa an yi jahaddi an kalubalance ku gurare guda uku kun kasa tun a makka Allah madaukakin sarki yake cewa kullu idin jama'atul insi wal jinni ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira shine challenge na farko cewa Allah ya yarda su yi hadin kai a imada tsakanin mutum da aljan domin su kawo irin alqur'ani me irin sura 114 yadda Qur'ani yake daga Fatiha zuwa Nasi surori ne 114 ta haka kai su kawo su ma suka kasa wannan sai Allah ya sako da su me bakon ya rage musu hudu a ce 110 ko a rage 14 a ce 100 daidai sai Allah ya kire tsarin gaba ɗaya da hudun sai ce wato am yaquluna tara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin yanzu an ce ku haɗa kai gaba ɗaya ku kawo sura goma duk ko 10% bai kai ba ku kawo sura goma cikin ɗari da sha hudu in kun isa ku kirkiro ku kawo tunda kun ce kirkira haka nan ma suka kasa sai Allah madaukakin sarki ya kuma kalubalanta su cewa am yaquluna tara qul fa'tu bi suratin mithlihi ku zo da sura ɗaya yanzu irin ta sura ɗaya yanzu an hakura da ɗari da sha uku guda ɗaya kamar inna ɗaya kal kautsar ku kawo wannan ai kaga duk shegantakan musallamatul kazzab da ya zo ya shirya abubuwan sa ya zo ya ce wa abokinsa kafiri dan uwansa cewa shi ma bai amma wahayi domin shi ma cewa ya annabi ne Allah ne ya aiko shi yace to me aka saukar ma yace wata sura ce gajeriya ya wabar ya wabar inna ma anti udnani wa sadara yace kaga dakata haka rena mu hankali dan uwansa kafiri dan uwansa yace haka rena mu hankali yace ya ce mujiya ya ce mujiya hakika ki sani cewa kunnuwa biyu ne dake da kirji sai ce haka yana mun kai ka san ni na san ƙarya kake aka yi gaya ba aka kuma yi shiru bai ƙara cewa komai ba to kaga Allah ya ce su kawo sun kasa larabawa masu fasaha irin na da ballantana ne yanzu masu dafa shayi su sha kawai an fahimta da kyau ko irin na da wanda akwai mai kuma ina jiyo ƙarar injin an gane ko to saboda haka wannan shine kalubalen da Allah madaukakin zarfi yayi wa kafirai cewa wayannan matakan gaba daya to shine Allah yake da ha misali yanzu za a baku ba za a baku ta da amsa Qur'anin fa da kuke karyatawa arafan da aka gina su da su huruful mabani ne daga alif ne zuwa ya misalin su shine ha da mim to kuma kun isa ku dauki irin su ku je ku kirkiro wannan na ja baku misali anan cewa in wani ya zo yanzu ya riki kirji ya ma gori akan yayi digiri musamman matashi wanda mace ce da ciki ba san me za ta haifa ba za ka iya zuciya ka tafi ka je kai ma yanzu ka je ka ce jam in sha Allah kuma ka ga wannan abin da yayi kai ma ka je ka yi nan da wasu shekaru ba duka ne yanzu ya zama ya je ya kulti ba ya zo ya ma gori kuma kai ma ka yi wani abin daban za ka iya juyawa mana albani sai da ya digiri kala kusan hudu ba iya jirkinsa kawai na aiki ba saboda haka mutum ya ma gori yanzu za ka iya zuwa yanzu ka ajiye yanzu ka ce to shi kenan ya ma gori cewa ko izubi ba ka da shi insha Allah in ka ga dama ka dage ka nemi taimakon Allah sai ka haddace Qur'ani kafin wani lokaci an fahimta da kyau ko to amma duk Qur'ani da shi nan tun daga shekara 1400 da da nawa da hamsin da wani abu an arba'in da wani abu bayan hijira ne tun kafin hijira qur'ani yake sauka da hamsin da wani abu an kalubalance su amma sun kasa kuma tun daga na da har na yanzu ya kamata su haɗa kai a ce bari mu kure wannan qur'anin da ya zo kare ka bari mu kure shi sun kasa sun kasa to ka kai yanzu duk abin da aka yi ma gori za ka iya zuwa ka yi masta ka kaza ni ma bari na tafi ne ka yi digiri kai diploma a kaza za ka iya zuwa kai cikin taimakon Allah kuma ka dawo ka nuna mara kwanan cewa gashi na yi an yi wannan da yawa waɗanda aka goranta a harkar boko wanda sun je sun yi sun dawo an yi su da yawa to amma an kalubalance su akan qur'ani sun kasa to shine Allah yace bari a ba ku sata amsa da hadamin ne irin wannan harafan daga alifin ne zuwa yawon kuma ku dauka ku je ku kirkiro in kun isa sun kasa sai Allah yace to tanzilul kitab wannan littafin da kuke gani saukakke ne minan lahi daga Allah wanda yake gagara koyo al-aziz wanda yafi karfin kowa magwayi al-hakim kuma mai hikima duk abin da ka gani cikin wisdom Allah ya dora shi inda ya ajiye to shine al-aziz al-hakim sai yace inna fis samawati wal ard lalle cikin sammai da kasai sama da kake gani da kasa la ayati da akwai ayoyi amma gawa sai yake lil mu'minina ba ga kowa ba sai mu'minai ba ɗan ba Allah ba wani ya je ya karanta science kamata ya science ya koya ma cewa lallai Allah ya fi kowa girma wanda ya karanta harkar saba ko ya karanta geography ko astronomy ko wani ire-iren wannan ilimin ko physics kamata ya ce ya fi kowa sanin Allah domin a wannan guraren abubuwan da zai rika karantowa da abubuwan da zai zo wani abin ya tsaya a kansa shi kadai kawai zai gane cewa lallai Allah ya isa to amma wani kaga ƙara nisa yake yi kawai daga nan sai ƙara shiga dawa wai sai su da su ce ba Allah ɗan atheist cewa suke ba Allah kuma tsabar boko ya karanta science ya goge kawai sai ya zo ya rika tunani shi sa ake ba wa iyaye shawara cewa abin da mai risala ya faɗa alkai ya fara ratsa zuciyar ɗanka kafin boko ta ratsa shi saboda idan ta ratsa shi in sha Allah ta'ala ko ka kai shi makarantar da ake cewa ya rufe ido zai ci abinci in dai wannan abin yana nan da yarda Allah ɗanka ba zai lalace ba amma ba kai wasa ba za ka je ɗanka ya iya turanci fluently ne amma kuma zai zama ɗan ɗan ba Allah ai ga sanin yanzu kuna kallo banda yanzu da Allah ya sa aka yanke wa shi wannan mubarak bala hukunci na gashin ɗanyi sanyi amma da an kana bibiyar sa a social media musulmi mata da maza ka yadda suke zagin Allah ana yi wa Allah ba'a cewa yanzu fa sai ruwa in aka yi jiya to sai sun wa Allah ba'a kuma musulmi ne Hausa Fulani na rantse da Allah Hausa Fulani sai sun wa Allah ba yanzu ba wannan ruwan kaza sai a ce kaza sai a buje da dariya an kana bibiyar commenting wani yazo yi haka zaka ji kalmomi kala kala suna fada dukkan su kuma group ne da su majority su zaka ga aboko suka samu sun iya turanci wani turancin idan wata kai yar Hausa Fulani sai ka dauko dictionary ka duba hajjot ta dauko ta sa amma bata san Allah ba kuma ai Allah ya gaya mana a wata surar daban cewa qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun cewa ko mutum ya kai emirates ba professor ba in dai bai san Allah ba to jahili ne in dai bai san Allah ba to jahili ne to saboda haka wannan shine abin da yake wajibi akan mu sani cewa halittun Allah ƙara sanin Allah tafakkaru fi ala illahi wa ayatihi wa la tatafakkaru fi sifati ku rika yin tunani cikin halittun Allah madaukakin sarki saboda kasa kada ku rika tunani akan sifar Allah cewa Allah yana da sifa kaza ba ruwanka da ita kawai kai imani ka wuce amma ayoyin Allah so ake duk rika tunani akan ka kalli zama kawai ai Allah da kansa yace farji albasara kana ta yi sun marji albasara ko kana ta yi yanqalibu ilayka albasaru kafi'an wa huwa azir Allah da kansa yace ka kalli zama ka kuma kallo gidanka yanzu ya gida an yi shi da kyau an gaba insha Allah duk yadda yake baya zuba amma duk ran da ka gayyato ba su zai tilai su su dora ba bare in Allah ya dace ka da kai ya fara zuba ko kuma kawai ba ma ta haka ba kawai sai ka zuba yan kwana biyu sai a kalli can gurin yana da su tunda kake ka taba ji wata ran mala'iku sun ba da shela sun ce kar kowa ya fito za a gyara sama da kan yake hankara ni fudu ka taba ganin tsagewa sama ta tsage tun da kake amma kai sauran gidanka in aka haudi yadda aka kashe kuɗin nan sai an ƙara kirawo mai gyaran kwano ya daga kwanan domin sun taka wani gurin in ba a amfani da falanki ba wajen tattakawar za ga suna tattaka ma kwano sai ka ga wani gurin na zuwa ka taba ji an ce kowa kan ya fito yau yau bala'iku za su gyara sama baka taba ji ba to irin wani abubuwa ake so kai tunani akai a rika tunani akan sufofin Allah a wato halittun Allah madaukakin sarki to shi za yake na na ija da karanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim zuwa karshen sura cewa duk wanda ya karanta wannan ayoyin dole yi tunani akan sufofin akan halittun Allah ka kalli sama ka kalli ƙasa kawai kai tunani akan wajibi ne kai wajibi ne saboda haka domin a cikin halittun sammai da ƙasai akwai ayoyi ga masu hankali haka Allah ya masu hankali kawai banda marasa hankali kaga me yayi mafhumul mukhalafa wanda baya tunani akan halittun Allah dubai da hankali shine abin da ake nunawa to kamata yi su ancient wannan manyan scientists sun rika tunani akan ala wallahi shi za ka mutu gashi nan kiraren jahannama za su zama in dai hidima kake magana sai science science a duniya to sai ancient sun kure sun kure su suka ba wato Hussein shi hidima amma ba ruwan Allah da su don wannan bai kara musu imani ba bai sa sun yadda Allah shi kadai bane to shine abin da yake faɗa nan shine ma da yake yurkidu ta'ala khalqahu ila tafakkur fi ala'ihi wa ni'amihi Allah yana nusar da halittunsa zuwa ga yin tunani dangane da halittun Allah da kuma ni'imominsa wa qudratihi al'azima iyawar Allah da ikon Allah mai girma Allah shi khalaqa biha samawati wal arda wanda ya halitta samai da kasai da ita wama fihi ma min al-makhluqat al-mukhtalifa da abin da yake cikin sama da kasai daga halittu daban-daban wanda suka sassaba wal anwa da nau'o'i min al-mala'ikati na daga mala'iku wal jinni da aljanu wal insi da kuma mutane mala yake wad dawabi wal tuyur da dabbobi da tsuntsaye wal wuhushi da dabbobin daji wasi ba da zakuna wal hajarat da fari shine kwaruka kenan kwari sune al hajarat wa ma fil bari min al asnaf al mutanawwi'a da kuma abin da yake cikin al bahr wato koji na daga halittu daban-daban wata dabba yanzu duk yadda kake dubiyar abubuwa idan ta aka fito da ita za ka baka taba ganin ta ba tun da kake a cikin ruwa idan ta fito in kana kallon rayuwar wato dabbobin ruwa shi kansa wannan zai kara ma imani kaga yadda suke rayuwa kaga tura sun fi kowa bibiya da bin kwakwabi amma sun fi kowa wato tojewa wajen kibbin Allah kuma shine ma ne yace waqti lafil layli wan nahar da sabawar dare da yini ba ne ta bace dare yazo rana ta kullu wannan ba ne ta bace akwai ne juya akwai wanda yake sarrafa shine yake cewa wa fi wato da kuma yadda suke wato mai juna canjin aiki tsakanin dare da rana ya dilubuhu hasikan ko dare na neman rana da gudu yanzu gashi nan yanzu dare ya shigo gaba rana ta fito shi a gaba suna gudu tana kama shi sai kaga gari ya waye shi ma da ya kama ta sai ya haka za a yi haƙi ya ba ta kai sai sai ake yi kawai kuma kowa sai ya kama kowa ran da ka gaba wannan bai kama wannan ba to kiyama ce ta tsaya to shine ma da yake cewa wa azabi zalami wa azabi biya'i wannan yazo da duhun da wannan yazo da hasken sa wa ma anzalallahu ta'ala min as-sahabi min al-matar da abin da Allah yake saukarwa na girgije da ruwan sama fi waqtil hajati ilai lokacin da ake bukatar sa wasammahu rizqan wannan ruwan da yake sauka sai Allah ya kira shi da arziki sai Allah yake mai fi khalqikum fi khalqikum wa ma yabukum dabbatin ayatun liqawmin yuqinun na'am واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون Allah yake wa fi khalqikum haka nan a cikin abin da ya shafi halittunku ba iya sama da ƙasa ba kowa ya kalli halittarsa kawai Allah yake nan ma ku yi tunani akai wa fi anfusikum abala tusirun ba kwa kallon kawukan ku ba kwa dubawa kaga yadda Allah ya tsara yanzu da za a cire ido a mai da shi gurin kunnuwa ko mutum ba zai gani ba ido ya koma gurin kunne kunne da gurin ido Allah ba za ka gani ba kowa gudu zai rike a cire hanci ya koma gurin baki baki ya koma gurin hanci mutum ba zai gani ba kai ba ma wannan ba fatar da take tafin hannunka nan in ta dawo baya ta dawo baya abubuwa ba za su tafi daidai ba domin wannan fatar da Allah ya ma akwai hikima wajen saka ta da ta tafin kafarka irin yadda take resistant da dauke wato jura wahala ta baya ba ta shi za ka ga malamin makaranta kwararre ai baya duka a bayan hannu saboda nan gurin daga yake ko da gudanar bai mai zabi bace amma nan za ka yi ta za a ji ta har kokolwa kuma za gurin ba zai fake ba ba zai fake ba saboda haka a tafin hannu shi za ka daga cikin abubuwan da malaman tarbiyya suke bayarwa kenan cewa a tafin hannu za ka bayar a tafin hannu za a yi ma gudala domin ita wannan tana da juriya kuma tana kai sako a kokolwa a kokolwa ka sai ka ji ta an fahimta da kyau ko to kaga yanzu irin fatar da take a tafin hannunka inda ita ce a bayan hannu da kowa wata kila hannunka sai ya daina aiki saboda ba za ka iya aiki da hannun ba aikin da kaga ka yi shi daga ta ka yi kanta ko to ko shakka babu aikin da daga ta kai duk cikin jikinka ba fata mai juriya irin ta tafin kafa da ta hannu ba sama da ita sannan fatar da take saman idanka da irin ta hannu Allah ya sa ya tsora ba a gurin to da ba za ka iya kifta idan ba saboda ka duba ka ga saurin ido yadda ido yake da kiftawa idan da fatar wannan gurin ce a gurin to ba zai wannan saurin ba to shine Allah ya ce wa fi khalqikum ku kalla halitta ku kawai nawa ka ba Allah ya ba shi an ka kore halitta ka kuje halitta to da Allah kai domin duk cikin majallacin nan ba wanda ya ba wa Allah wani abu yace ayi ni sifa kaza Allah shi ya ga dama yin ka haka to idan ka kuje ka da Allah kake wanda yayi din albari alkhaliq wanda ya halitta abin da shi kake idan mutum ya gama rubutu yanzu yana miƙowa sai wani ya ce kaga wannan wani wani rubutu yadda ka san da kafar hagu ake aka yi ai kaga da mai rubutun kake sai a kamar da kafar hagu aka yi bai iya rubutu ba kenan to haka shi ma ubangiji ya yi halitta ya halitta kowa yadda yake so ya gani idan ka kushe halitta to da Allah take shi za ya ce wa fi halke ko wa ma yabusu min da batin da abin da Allah ya daidaita na halittu domin addabba kullu ma yajibu ala al-ardi shi ake kira addabba mun ta faɗa wannan kalmar in balarabe yace ma dabba dabba ba zagin kai bai yana nufin kai dan adam ne in ba wuce ne yace ma dabba to zagin kai amma gurin balarabe yana nufin halittar Allah shine dabba wa minhum fa minhum man yamshi ala badini wa minhum man yamshi ala rijlihi wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu ma yasha saboda haka kaga wayannan sune halittun akwai mai tafiya da kafa biyu akwai mai hudu duk dabbatin ne kuma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha saboda haka wannan shine dabba din to da abin da Allah ya daidaita na halittu ayati duk ayoyi ne amma duk gawa yake li qaumin yuqinun ga waɗanda suke sakankan cewa lalle Allah madaukakin sarki shi yayi kaga da farko ya ce lil mu'minina imani sannan kashi na biyu sai yake li qaumin yuqinuna ga masu yaqini sai Allah yake ne waqtilafil layli wan nahar da tasabawar dare da yini wama anzalallahu minas sama'i da abin da Allah ya saukar wato daga sama mai riziki na arziki ba ahya bihi al-ardha ba'da mautiha sai Allah ya rayar da kasa bihi bimaza da wannan ruwan da ya saukar an fahimta da kyau ko shine bihi al-ardha ai bi sababi nuzulil ba saboda dalilin saukar wannan ruwan sai Allah ya rayar da kasa da kamar duk kasa ta buje ta ce kashe amma ana yin ruwan sama Allah ya dan ka zo akwai garuruwan da a Saudiya za ka yi ruwa da safe ka zo da yamma sai ka ga ciyawa ta fito Allah ba wai an dau buwa nan ne zai ga an kwana biyu su da safe in ka zo da yamma sai ga ciyawa ta fito a wannan tsibirin nasu garuruwan akwai guraren da suna da wannan ɗabi'a to sai Allah madaukakin sarki yake to yana rayar da ƙasa wato dalilin saukar ruwan sama wa tasrifir riyah da kuma ɗaiɗaikuwar wato tasrif wato sarrafuwar iskoki idan iska tana da jambi kenan iska daban-daban an fahimta da kyau ko wata siribi riya ya ayatin da yadda iska take kadawa akwai iska da za ta so ka ji ta da tsini a cikin ta akwai ne kura akwai ne oxygen zalla akwai da da carbon dioxide ko monoxide za ta tawo duk wannan sune iska daban-daban ta to yadda iska take gudana Allah yake a cikin wannan iska da take tafiya akwai ayatin ayoyi amma ba ga kowa bane kaumin ya ci da gaba ta hankali kaga shi Einstein ba su da hankali ke domin ba su ba Allah ba duk sun gama lissafin iska da ruwa da Newton da suwaye duk su wannan suga bidiyo duk ba su da hankali ta ba biyu duk ba su da hankali domin ba su san cewa Allah madaukakin sarki shi ya roƙe shi duk ba su da hankali ina ga yamma dan da suna da hankali da da sun imani da Allah madaukakin sarki sun ba Allah sai dai maganar ba su da hankali ba sai ka daina karanta ba ka karanta kai aka zama mai hankali ya zama to yana kara ma ayoyi inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab sanan Allah madaukakin sarki ya kuma gaya mana a bakara inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha sai ce ne wa basta fihi ma min kulli dabbatin wa basta fiha kai min kulli dabbatin wa tasrifi riyahi wa sahabi al-mutakhari bayna as-sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qiluna fima ayoyi ne duk wayannan amma ga masu hankali saboda haka karatun zamani yana ƙara wa mutum imani ne ba ƙara sa yake shiga dawa ba to shi sa Allah ya faɗi cewa lil mu'minina liqaumin yuqinuna liqaumin ya'qiluna sai Allah yake ne تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق wane mutum فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Allah yake tilka ayatul lahi wancananka duk wani lissafin nan da aka yi wannan misalan da aka kawo duka tun daga kan sama da ƙasa har zuwa kan mutane ayoyin Allah ne natluha da muke karanta ma natluha alayka muke karantawa a gare ka bil haqqi da gaskiya ya Allah yake fa bi ayyi hadisi da wani zance ne ba da lahi bayan Allah madaukakin sarki bayan zance Allah madaukakin sarki wa ayati da ayoyin Allah yu'minuna kuma za su yi imani duk misalin da Allah ya yi in baka yi imani da wannan ba da kuma ne zaka yi imani kaga an kawo alhadith anan bi ma'ana al-lugha bi ma'ana lugawiyya aka kawo ba wato shar'iyya ba domin da wayannan ɗan kalaka su kun san yanzu yanzu guguwar su ta motso su ma wanda suke bibiyar harka ta ilimi za ga su ma yanzu sun motsa kwanan nan za ku ga wani jajaja a cikin su da ya fito ya magana akan mai tasiri a ɗan kalaka to ne mutumin katsinan nan wanda ya fito ya yi aman bai lashe duka ba dan na ga wani a cikin malamai da yace ai ya laga ma wani lajina ta malamai nace wallahi bai lage ba domin magana da ya fito yana yin cewa Muhammadu Marwa mai tafi ne zaluntar sa akai malam Muhammadu Marwa malamin malamin sa ne saboda haka malamin sa ma a gurin Muhammadu Marwa ya karanta ya karatun allo saboda haka zaluntar sa akai kaza kaza kaza kaza kaza saboda haka in an hana su magana an zalunce su sai an inda an fi karfin su wannan maganganun ya rike wannan duk wanda suka saurara sun ji cewa sai dai an fi karfin su amma Muhammadu Marwa saboda haka mutum ne wanda ya zo ya rika koda shi sai da na koma ina bibiyar sa da na koma wato tan group din yan kala kato sai na ga yana cikin manyan malaman su ba shi yanzu ina ta bibiyar su wanda sun yi yawa a Katsina da Niger suna nan da yawa da malamai da masallatan su sosai da sosai har wato da makarantu yan kalan ato kuma na san saura ko jiya na saurari malamai biyu wanda na ga ko wanda tije da kuma sun yi karatu ko shi wannan din da aka ce wannan magana yana PhD yanzu a biyu yake amma ba duk wani abu zai dauko ya ce muslim bukari da muslim zancen wasu katin katin ne aka yake bana ba su da wani kawai qur'ani to yanzu abin da ake ta ja hankalin hukuma shine kar sai abu ya zo ya tsamari dan yayi maganganu masu razani a cikin maganganunsa cewa sai abu ya zo ya fi karfin mutane kuma a ce za a dau mataki tun yanzu ya kamata hukuma ta dau mataki Allah Muhammadu Marwan da Professor Dawud wanda ya musulunta wanda kirista ne asali rabaran faza ne ya zo yake ce asali cewa kiristoci ne kamar aka dau nauyinsa su su biyar aka turo su so su halakan da mutane kirista ne ba ma musulmi bane shine kasina kuma musulmin da ai duka iyayen ba gobe mutumin da wato malam Ibrahim kane ya ga mana wata rana yake cewa akwai wani malamin sa shi a wannan irin abin da ake shi kuya yi a cikin gidansa yace wata ran da ya fito ya dauka ba sa nan wallahi yankan rago suke masa yankan rago wayannan mutanen da mutanen da bai tafi ne ya kashe fa sun fi mutum dubu biyar sun haura dubu biyar waɗanda manyan malamai waɗanda aka san su wato ba bin Allah da gaske su ne tafi ne suka rika bi suna yanka sannan an kama su da makamai iri iri amma wannan shashashan mutumin wai zo yana faɗa cewa wai zalunta mai tafi na asu kowa ya san irin abubuwan da suke a tarihin da aka kawo iyayen mu sun san wannan amma mu a tarihi mun ji abubuwan da suke ba mu taba ji wani ya fito ya ce wai mai tafi ne zalunta sa aka bace wannan to wallahi ya kamata hukuma ta sani wallahi group ne da su Allah ni yanzu ina bibiyar sa a social media ina da jiya na saurari malami biyu a cikin gaba ɗaya duk wani littafi in ba Qur'ani ba kwande min din sake kuma Qur'anin ma ba daidai ake fassara shi ba domin a wa zai fassara ba Qur'anin to annabi ne zai fassara to kuma shi ma an ce ba wani zance sannan shi Qur'anin waye ya zo da shi aslan ka ce kala kato daga sama aka zubo ba shi shi Qur'anin wahayi ya kai wa annabi ba shi ya zo ya faɗa to ta yadda za ka gane wanda in kana da ayoyi daban-daban in mutum ma ne tunani ne a cikin su za ka ɗauko aya ɗaya biyu ta isa kawai ya iya allazina amanu wa adi'u Allah wa adi'u rasula sai ka samu har yau ina bibiyar su so nake duk da zabo ayoyin suke selection ake na surorin da ake tafsiri ina ta bibiya zo irin wayannan ayoyi in ji waya za a fassara ku ba Allah sannan ku bi manzansa to ta ya za a bi manzo in لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة يا ذا فسر وانا آية sannan ya za'i da wa ma ta kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu ya za'i da fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima dan Allah ka samu dan kala kato kace fassara ma wa'annan yayi ba bayani me ake nufi da su sai da zaka gane son zuciya ne jalla to abin da yake ba mu tsoro wallahi suna nan yanzu ba dan wannan ya fito yayi ai da ya fito cewa ai kawai na dani wannan magana na ji cewa mutane wato ta ta da hankalin wasu mutane ai shi ne na gaya wani malami cikin malaman mu da ya sako a cikin wani group na malamai nace akan me ya dani akan me maganganun ai ɗaya bayan ɗaya ne akan cewa jami'an tsaro sun zalunce su ko ko cewa zalunta ta kai akan doran gaskiya suka zo yanzu da awar mai tafi ne ta gaskiya ce ne tafi ne da yadda da kowai ban ba qur'ani ba kuma qur'ani irin na san zuciyarsa ka ce zalunta ta kai ya kamata duk wannan maganganun da ya kamata a yi shi ɗaya bayan ɗaya kuma tuban mu zuri yayi na rantse da Allah irin tuban ɗan ta more ne na ga musu a gurin ɗin na ce iri ɗaya ne wahala kawai ya ji yake gani yanzu da an tsaro domin malamai sun fara maganganu akan sa shi ne yake ya ka janye mai ni magana da nake kenan ya janye ni kuma wallahi da yawan su zaka ga abun mamaki majority su wanda nake saurara wanda kadan da su wasu da suke a kauye an yi tura an gayyato malaman suna ta hawa wannan ya hawo mumbarin sai ya ya fasara wannan ma ya hawo ya ja ya fasara misali banda wannan mafi yawancin su wanda suke a zaunan mafi yawancin su ɗan boko ne dan zaka ji suna turanci fulwanci ne Allah da yawan ko ji wannan din na ga muku shi ya ci yake a biyu ce a yanzu so da haka wayannan wato da'awoyin da suke mutuwa duk da mun san cewa karshen duniya in yazo za ka ta ganin abubuwa kala kala amma kada hukuma ta sake ta sakaci akan irin wannan yazo ya fi karfin mutane kamar yadda boko haram ko shine ta tsina kansa saboda haka wannan shine abin da ya kamata lallai wato hukuma ta kokari da ga yadda za a kaji biyu wayannan mutanen Allah yadda ya faɗi cewa a shirye suke a maganganunsa a shiryen fa suke don ba shi yake yanka wuya ya riga ya faɗa saboda haka wannan shi ne za a kalli yana shi wannan ɗaya na biyu yana kiran bukari yana ce mar katon banza yana kiran su irin da yadda a wayan tabori wayannan abubuwan gaba ɗaya ta je a musu cewa makaryata masu kaza ya ce tun daga kawa'idi kawa'idi ba shi yake cewa dan wani gari ne har zuwa Buhari da musulmi yace duk ƙarya suke saboda haka ya kamata lallai jami'an tsaro da hukuma su ɗau mataki a kai ba wai sai abu ya zo ya fi ƙarfin kowa ba sannan hukuma ta zo ta yi farkar jaji eh abin da yawanci ake musamman mu a Najeriya kenan farkar jaji ake yi wallahi ko Sudan da aka yasa yanzu ake so a lalata ba ta sakaci irin na Najeriya Allah ba ta Sudan yanzu kuka zo ka fara wannan sanda ma za a zo a fatar da kai a yi deletin ɗinka wa ya sani wallahi ba wanda zai sani ko kuma a gaya ma za a ƙara jin kayi magana a lashi ka a wannan garin to sai ka tafi lahira sai da aka yi doka doka zuwa ga wannan sudan suka yi doka cewa duk wanda ya kuma zakin sahabi a sudan shugaban kasar wannan lokacin ce wallahi sai ya ɗaure shi wato har abada ba zai fita ba yace ko kuma a kashe mutum sai da aka yi doka ka tambayi wanda suka zauna a sudan ɗin kai to saboda haka wayannan abubuwa ne da ya kamata lallai hukuma ba sai abu ya zo ya fi karfin kowa ba ta ce kuma za ta dau matai suna nan musamman garuruwan nan silaja naija ko da kuma katsina state ko shakka babu da a katsina a ina ne masussuka take masussuka a katsina saboda haka suna da wata ƙatuwar makaranta a nan na ga har hoton makarantar suna nan suna rainon ƴaƴan mutane akan wannan aqida ta kala kasu saboda haka lalle ya kamata hukuma ta dau mataki to to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ba bi ayi hadisin ba'da lahi wa ayati wa ayar kenan ko ba bi ayi hadisin ba'da lahi wa ayati da wani zance ne bayan Allah madaukakin sarki da ayoyinsa kuma yu'minu da za su yi imani sai Allah yake ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين
Allah ya ce wailun azaba ta tabbata li kulli afakin ga kowanne makaryaci domin al-ibku shine ƙarya innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum shine al-ibku shine mutum ya fabricating abu ya mai da saba kasa kamar da aka wala na Aisha shi za ki kiran hadisin da hadisul ifki ko hadisatul ifki cewa abin da ya faru na kire na kage da aka yi mata to wailun azaba ta tabbata li kulli afakin ga kowanne makaryaci ai fi kauli kazzab wanda duk wato magana ce kariya wala tu ya kullu halatin mahin ko hammajin makayin binamin mana'in lil khairi mu'tadin asib to sai yake asimun wanda yake ne zinubi kuma mai yawan zinubi shine afakin asib yatba'u ayatin lahi yana jin ayoyin Allah madaukakin sarki tutla alayhi ana karanta masa ai tukrawu alayhi ana karanta masa thumma yusiru wato sannan sai ya toji ala kufuri akan kafircin sa wa du'udi da musantawa istikbaran din girman kai wa inadan da karan hanci daga hanci kawai Allah yake ka Allah ya sama'a ai ka annahu ma jami'a kaman ma da ji ba za ka kai wa mutum magana ka kuma yake ce ba ka ji na to su ana biya musu ayoyin yadda ka san ba su ji ba shine ka Allah ya sama'a Allah yake irin masu wannan sifar فبشره بعذاب اليم sai musu albishir da azaba mai radadi ai fa akbiru anna lahu inda lahi yawm alqiyamati azaban aliman ka ba shi labarin cewa ranar alkiyama zai hadu da azaba mai radadi ya Allah yake ni wa idza alima min ayatina shay'an da zarar ya san wani abu daga cikin ayoyin mu ya san wani abu ittakaza hujwan ya san aya kamar yan kala kato din nan ya je yayi kokarin ya haddace alqur'ani amma kuma ayoyin yanzu izgili yake musu ko kuma irin wanda ke yi wai zaka ga ana sa social media yanzu da ta shigo za a ce ba wani ga kera harbi sai ga an addo lalaran ma da ake sakowa yana ta dillu za ga waje alqur'ani yake duk wannan wasa ne kana rikon ayoyin alqur'ani a matsayin izgili ka ka haddace alqur'ani amma me yakon kai amfani da shi wajen tadabburi sai ka koma wasa da shi wai a ce saboda tsabar kwarewar sauyar ba sai yake wasa da ayoyin Allah ne Allah ina yawan ga alarbobi wannan in ka kware alqur'ani ka je ka karanta tafsiri mana sai ka tafi kuma wani abu na wasa mutum ya koma wa yana biya qur'ani da rubas ko kuma a kawai ya zo yana duk wannan bajintar da alarbobi suke wasa ne da alqur'ani ina ga ba wasa ne ba burgewa bace qur'ani abinda za ka yi ka burge Allah shine ka biya shi ka san ma'anarsa kamar yadda sahabbai suke imamu mujahid da haka ce ma yayi sauka uku a gaban abdullahi dan abbas ai saukar shine duk aya in yazo kanta sai an ga ma sababun nuzul sai an ga ma qira'at sai an ga ma tafsirin ta duk aya sai da yayi sauka daga fatiha zuwa nasu ta uku a gaban abdullahi dan abbas imamu mujahid shi sa Allah ya mata goma ji da yazo mutuwa ya mutu yana sujjada saboda ne ba irin wannan zillan yake wa alqur'ani ba kyautatawa alqur'ani ya biya shi yake yana tadabburi a kansa amma ba shi irin wannan ka gaya mun wanda ka taba jiya ba shi wa Qur'ani wannan tsawon kawarar wanda ya taba mutuwa yana sujada ai ga sunan muna da su alaran mu ka gaya mun kai a cikin saboda haka ba daidai bane ba daidai bane in Allah ya baka kokolwa bajinta shi ne tafsirai nawa ake da su tafsiri in ka ga dama yanzu ka samu tafsiri alal aqalli ka samu kala 40 ai gogewa shine ka je ka dauko a ce ka gaba da dabari yanzu ka koma shaukani ka koma Imam al-Qurtubi ka tabi Ibn Kathir kowanne ka shine burgewa amma ba yau ka dau aya ka rika yin rubat a cikin ta ba ka fara biya qur'ani kana tsallake saboda tsaba gogewa in yazo yake alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghayril maghdubi kawai waje ko ina tsallake kuma ya dawo sai ya dauki kuma arrahmanir rahim haka wannan ba burgewa bace ina ga ma ba burgewa bace abin da ya kamata kwakwalwa ka kai amfani da ita shine wajen kyautata wa alqur'ani yadda Allah zai soka amma wannan abubuwan da alarmomi suke ya kamata a rika jiya musu ba daidai bane to Allah madaukakin sarki yake wa idza alima min ayatina shay'an idan ya san wani abu daga cikin ayoyin mu idda kaza hujwan sai kuma ya maida ita izgili ka san alqur'ani kane ma izgili to sai Allah madaukakin sarki yake ga ya musu ulaika lauma azabun muhin lalle irin waɗannan akwai azaba wadda take maulakanciyar azaba da za ta tabbata a kansu sai Allah yake ni
كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Allah ya ce min wara'ihim jahannam a gaba da su gaban su akwai wutar jahannama domin alwara tana cikin kalimatul azdan kalma ce da take daukan kijiyarta ko gaba ko baya a larabci duk inda kake so kai amfani da wara zaka yi amfani da ita tana nufin amam tana nufin khalf eh ya danganta yadda aka yi constructive sentence din saboda haka kamar da wato da Allah madaukakin sarki yake gaya mana a cikin alqur'an wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin gasba kaga a gaban su akwai wani sarki da yake kwace wato dukkan wani jirgin ruwa mai kyau gasban saboda kwaci an fahimta da kyau ko yawa in ka zo kace ilal wara kana zaka iya faɗa cewa ya koma baya ilal wara kuma zaka iya nufin ya taho gaba ya danganta da yadda ka nusar da to sai Allah ya ce a gaban su akwai jahannama eh ai kullu man ittasafa bi zalika duk wanda aka sifarta da wannan sifar ta baya ya san aya yana mata izgili to a gaban sa akwai jahannama sai yasiruna ila jahannama yawmal qiyama za ta buta jahannama ranar alkiyama wala yughni anhum ma kasabu shay'an duk abin da suka tsororta ba zai wadatar da su komai ba ka gama wulakan da hayoyi a duniya ka samu dukiya ka baka yi amfani da wajen bin Allah ba wannan ba zai ma amfani a lahira a komai ba ai la tanfa'um amwaluhum dukiyarsu wala auladuhum ko ya'ya ba za su tsina na ma komai ba wala matakazu min dunillahi awliya sannan ko abubuwan da suka rika ba ko bayan Allah a matsayin majibinta lamari su ba za su amfana da su ba ai la tughni anhum al-aliha wannan allolin da suka rika ba za su wadatar da su ba allati abaduwa wanda suka bauta min dunillahi shay'an ba za su amfana da su komai ba walahum azabun azim lallai azaba mai girma ta tabbata akan ya Allah yake ni hada hudan wannan hada damiri ne kaga na abu singil mufradi to amma sai aka ce to da me ake ke wasu malamai suka ce gaba ɗaya bayanin da aka yi a baya shine hudan wasu kuma suka ce a'a qur'anin ake nufi da Allah ya bude da shi halin tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim shine hudan din mun yarda da wannan fassara kuma dama bukar bi da Allah yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina a gani hudan lil muttaqin shikenan saboda haka shi wannan alkitab din shine hudan lil muttaqin an fahimta da kyau ko to shine hudan lalle alqur'ani yani alqur'an ana nufin alqur'ani wallazina kafaru bi ayati rabbihim duk wanda suka kafirce wa ayoyin ubangijin su lahum azabun lalle suna da azaba wanda take wato min rigizin tasawa alimin kuma mai wato wanda take mai radadi ai shine al-mu'limul mawdi' wanda za su jira dadi an tantara musu wannan azabar sai Allah yake ne الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah yake Allahu alladhi sakhara lakum al-bahra Allah shine wanda ya hore muku ku- wato koji litajri al-fulku fihi dan jiragen ruwa su rika gudana a kanka an gane ko Allah ne ya hore inda Allah bai ga dama ba domin da an dauki tsakuwa an wurga fadawa take ciki amma kai yanzu sai kaga an yi lodi a kwana 40 ana lodi a gaba sannan kuma yayi tafiya kwana watanni akan ruwa bai nutse ba kuma ya tafi ya tsaya akan ruwa a kuma sauke kayan kwana 40 banda Allah ba wanda yake haka ba wanda yake haka to shine ya gaya ma wannan ni'imar da ya ma cewa shine ya hore ya ya hore muku jirgin ruwa da kuma ruwan kansa litajiya alfulku fi dan jiragen ruwan su rika tafiya akai bi amrihi da umarnin Allah wa litabtagu min fadlihi kuma Allah ya muku wannan ne dan ku nemi falalarsa an gane wani hallakum tashkurun dan nan sannan dan ku rika gode ba kun ji ana ga yawa wai manyan ana cewa Allah yayi baiwa ne ta harkar sciences da abubuwa daban-daban na zamani dan ku yi wa Allah godiya ba dan ku cika baki ba dan ku gode wa Allah madaukakin sarki to shine ma da yake ga mana anan cewa cewa to zakiru ta'ala ni'amahu ala abidi Allah ya cika da tuna mana nemomin sa akan bayinsa shi ma sakara lahum min al-bari cikin abin da ya hore musu na kogi ni tajriyal fulku wahiya sukunu wato dan jiragen ruwa su gudu akai kuma su gode wa Allah madaukakin sarki sai yace wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya hore muku abin da yake cikin sammai da abin da ke kasai min al kawakib na taurari wal jibali da duwatsu wal bihari da ko wato koguna wal anhari da koramu wa jami'a ma tantabi'una bi da duk abin da za ku amfana da shi ai aljami'a min fadli dukkan falalan Allah wa isani da kuma kyautatawar Allah wa mtinani da baiwar da Allah ya muku shi yasa yake jami'an minu gaba ɗaya wayannan abubuwan da gare shi suke kawai yazo cika baki ma ya dauka tsabar iyawarsa da kwarewarsa a sani da tsabar iya wato tandin BYDX ne yasa ya iya gano wannan ba haka bane jami'an minhu gaba ɗaya na Allah ne duka shi yayi dukan su ai min indihi da gurin sa suke wa da wula sharika lahu fi dalik shi ya kadai yake ba shi da abokin tarayya akan wannan shi kadai ba wanda yake yi ba wanda yake yi kama kala kamar yadda yake wa ma bikum min ni'matin fa min Allah da abin da kuka gani na ni'ima a gare ku to daga Allah yake thumma idza masakum ad-dhurru fa ilayhi tajarun sannan da zaro wani abu mai cutarwa ya shafe ku sai ku koma koyi mai kulewa Allah raki wayo Allah ko wani ma ka ji yana karban aliyar wayo Allah da Allah ba nasa ne shi kadai yanzu to shine wato fa ilayhi tajaru gurin sa kuke koma ku yi raki sai Allah ya ce
ليجزي قوما بما كانوا يكسبون Allah madaukakin sarki yake kul fadi lil ladina amanu ga wanda suka yi imani yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah tigafartawa wadanda ai la yakhafuna ayyam Allah ba ta tsoron ubangiji wato azabar Allah madaukakin sarki malamai sun yi magana akan wannan ayar cewa wato ita ce ayar da aka ce ta sauka ne a Madina kamar yadda Abdullahi da Abbas da Imam Qatada suke faɗa cewa ita kai ce ayar da ta sauka a Madina a wannan surar amma sauran malamai ba su sallama ba cewa kawai surar gaba ɗayanta sura ce makkiya to ga ya musu cewa sirka ya ce waɗanda ba sa wato la yakafuna ayyamallah ba sa tsoron azabar Allah madaukakin sarki ayyasbahu anhum su kauda kai gabarin su ya tamilu al'aza minhu su jura cutar da suke musu wa hadha kana fi tilal islam malai yace wannan fa an ba wa sabai umarnin wannan ne da annabi alaihi salatu wasalam a farkon musulunci umiru an yasbiru ala hadal mushriki an ta ba su umarni akan cewa duk cutar wanda musulmi za su mushrikai za su yi musu su yi hakuri kawai wa ahlul kitab da kiristoci da ahlul kitab su yi hakuri li yakuna zalika li ta'lifi qulubu qulubuhum dan haka idan su sai nabiyar haduwar zukatan su guri daya thumma lamma sawu alal ainat yayin da suka toji akan taurin kansu yana Allahu lil mu'minina al jilad wal jihad sai Allah ya saukan musu da cewa yanzu da hakurin da ake ta baku da duk abin da kafirai da mushrikai za su yi wa musulmi da Allah ya ce ku fu aidiya kuma a cikin musalla ku kame hau kawo annuku au annuku ku tsaye da sallah haka sharbai mu cikin gashi alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa ati zaka falamma kutiba alaihimul qital haka kullum ake cewa amma lokaci guda sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqina wagluz alaihim udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir nan da nan sai Allah ya ba su umarni cewa yanzu su fita karama wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah yanzu an ba su dama karama wannan saurin kara sana kuna nake an gane ko to cewa la yarjuna ayyamal la cewa wato ba sa tsoron azabar Allah madaukakin sarki sai Allah yake li yajiji qauman dan Allah wato ya saka wa mutane bima kanu yaftibu na dangane da abinda suka kasance suna tsoron ta har idan saba wa anun fi dunya idan suka kauda kai akan su a duniya fa inna Allah mujazihi bi amalihim sayya Allah sai ya raba musu ya saka wa wayannan mushrikan abinda suka yi musu munana sai ya saka musu da shi wato a lahira ولهذا قال في ذا الله يتيني من عمل صالحا فلنفسه كذا هذا نعم ومن أساء فعليها wane mutum ثم إلى ربكم ترجعون Allah yake man amila salihan fa li nafsi duk wanda yana kwarai kansa yawa eh wai wani gani yake in ya zama mutumin kirki kamar kai yake maka eh kai yake maka to ba za ma a to ai kanka kaiwa tun lokacin da ka zama mutumin kirki ba wai banda mala'iku da Allah madaukakin sarki kowa a gari ma shi auka je da kai kowa saboda haka kanka za ka yi wa sai ga ana ta fama da shi yana cewa kaza duk wanda ya zama mutumin kirki wanda ya zo a makota ya kira ka yace wani ya kamata kai kaza kaunar ka yake kana zama mutumin kirki kanka ka taimaka sannan kuma za addu'o'in mutane na kwarai za su biyo ka amma wani gani yake to ba za a yi ba ya ta dan maganganu neman magana ba dan sa ido ne a gurinsa abokin babansa wa dan sa ido ne to Allah yake in ka zama mutumin kirki kanka kaiwa wa man asa duk wanda ya zama mutumin banza kuwa fa alaiha kansa yawa ki ba zai gani akan kansa dan zai gani aure zai je nima wallahi ba za a baki ba ina ga ma aure sai ya koma ta hular dole da ko ko ba haka bane kaje yana ta kokari bi yadda za ya mai da kansa mutumin kirki domin yana da wata bukata wai hana ka tinda wanda inda inda kana cikin mutanen kirkin da ka zo za a ce ba bincike ma mahaifin na ji wane ne a to ba komai Allah ba zai bincike domin ya san ka ba za ka wahala da jama'a ba ya riga ya san waye kai amma wani wani yanzu sai an zo an ta bibiya da Allah kun san wane su waye abokan sa ai ta bibiya saboda wato an riga an san ɗabi'un ka ba masu kyau bane ko kuma a'a ka zama ga kanan muzabdabi da baina zalika la ilaha illa wala ilaha illa kai ba munafiki ba kai ba mutumin kirki ga kanan ga kanan ne yau a ganka da mutanen banza gobe a ganka da na kirki to anan ka ba uban yarinya aiki kwarai kuwa domin anil mar ila tas al fasal an qarini fa kullu qarinin akwai bawa Allah da yana zuwa karatun nan yake wallahi dalilin akwai mahaifin da mahaifin da yan wato zai bincike a kansa da yaji cewa abokin wani ne yana zuwa duk karatun da ake anan shi kuma uban wanda yake wanda yake binciken akwai ɗaya daga cikin iyaye yana zuwa makarantar nan yana mau waya da ya ji wani ne ya ta wa in wannan ne ka bai Allah ba ya dogon bincike ba saboda yana ganin sa a makaranta to haka inda a gurin aikin banza yake ganin sa shi ma haka zai ba da wannan shi da cewa ya kamata a bincika an fahimta da kyau ko to shine Allah madaukakin sarki yake thumma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijinku za ku koma gaba ɗaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu damuna mai albarka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani idan ta mu dawo Allah ka sa mu shiga da kyau da imani matasan mu Allah ka kirya mana su Allah ka tsora ta hanya madaidaiciya shugabannin mu Allah ka yi riko da hannayen Allah ka sa musu tausayin mu a cikin zukatan kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka sauƙaƙa mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع عبادك يا رب العالمين ولن تسكت أوري أغبى ولن أوري سكو أغبى الله في لمن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين